a wayannan baituka da suka zo suka shuɗe ya riga ma ya mana bayanin su fiya da guda goma waɗanda muka ce an tattare su duka cikin sa'al tumuniha ko kuma hum ya tasaluna ya faɗi wasu daga cikin wuraren da ake ziyaran kowanne daga cikinsu domin ya buga misalin su a nan kuma ziyadatu hamzatul wasli wuraren da ake ziyadan hamza ta wasu ita ce hamzan da in ta zo farko za a iya karanta ta idan kuma ba ta zo farko ba ba za a karanta ba misali za ka ce ismun amma idan ka sa wau za ka ce wasumun za ka ce izhab amma idan ka sa wau ka ce wazahab irin wannan su ake kira hamzatul wasli akwai kiyasi akwai sama'i shine duka zai mana bayani a wayannan baituka lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza tujibi kastasbitu yace wasl yana da hamza wasl shine biddu na waqafi sabiqun hamzan da yake riga yake zuwa farko farkon kalima la ya subutu ba zai tabbata ba illa izabtu dibihi sai dai idan an fara karatu da shi an fara furta furta shi za ka ce ismun amma idan ka sa wani abu a baya misali wasmun ko fasmun ko summasmun ko jismin ko bismin duk wannan hamza din sai ya tashi a lafazi hakanan ya ba da misali da istasbitu istasbitu din nan ka faɗe shi in ka ce kastasbitu yadda ya faɗa ko wastasbitu ko fastasbitu to duk wannan hamza din ba furta wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da so tare a larabci a yanzu ake kuskure haka na Allahu zaka ce amma ka sa wani abu sallahu sai hamzan ta tashi ko lillahi sai hamzan ta tashi ko tallahi ko billahi hamzan sai ta tashi ba za ka ce wa Allahu ba wa Allahu ba za ka faɗi haka ba wa wa li fi'li madhi tawa ala akthara min arba'atin nahwun jala' a wannan hamza da muke kira hamzatul wasli a fi'il madi a ihtawa ala aksara min arba'atin dukkan fi'il madi wanda yake dauke da harfa waɗanda suke suke fiye da hudu to wannan hamza din zai kasance hamzatul wasli ne nahu injala kamar idan ka ce injala abin da yasa yake aksara min arba'atin fil madi idan yana dauke da harufa hudu hamzan da ke ciki ba hamzatul wasli bane kaman akhraja kaman ahsana da abin da ya kama da wannan wannan hamzatul qati ne tana fita a wasl da waqafin gaba daya zaka ce akhraja zaidun kamar da zaka ce wa akhraja wa akhraja zaidun ko li'ukurija li'ukurija zaidu in jala da ya fada to filin madi ne yana dauke da harufa fiye da hudu yana dauke da harufa fiye da hudu ma'ana biyar in jala ala wazni in qata'a wanda hamza da nunu din zaida to zaka ce wanjala zaka ce injala fanjala injala أفقوني كفتا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي ككشى ومض وانفضا الثانية في مكة أكثر من أربعة ني دومي نونا ما إن يزمن خماسي كما إن جلا ليكاو كما إبتلا كو إجتماع يزمن خماسي همزة الوصل همزة الوصل haka idan ya zamanto su da sima kamar istakhraja ya harufa guda shida shi ma hamzatul wasli ne ko iran jama daga harjama wal amri wal masdar minhu haka ne fi'il amri daga wancan fi'ilin da madi ne ya wuce harufa guda hudu fi'il amrin sa wal masdar da kuma masdarin sa minhu daga gare shi fi'il amrin khumasi kamar injala kace injali ijtama'a kace ijtami ibtala kace ibtali ko na ko kuma na na kudafi kamar za ka ce istakhrij haka nan masdarinsu injila'an injila'an injila'an ko ijtima'an ko istikhrajan masdarin kowanne daga cikinsu hamzan da ya fito a ciki hamzatul wasri amma banda mudarin saboda mudarin su hamza din babu ita injala zaka ce yanjali tanjali ko nanjali haka yajtami'u yajtami'u haka nan yastakhriju wa kaza amru sulasi haka filul amri na sulasi to wannan shi ma hamzan da ke ciki hamzatul wasfi kaman iksha kamar indi haka infus infus infus din ne yasa nunu taukidi sai aka ibdalin nunu taukidi din da alif sai aka ce wanfuza asalinsa wanfuzan saboda haka yadda ya fada kaksha kaga an tsallake hamza haka wambi an tsallake hamza haka wanfuza an tsallake hamza saboda bata zo farko ba inda za ka cire kafin din kaksha za ta ce ifsha hamza sai ta fito ka cire waudun wambi za ka ce indi in ka cire waudun wanfuza za ka ce infuza wasu sumi nisti nibini nibinu min sumi wasu naini wamri'in wata anisin tabi'a hannun ya kawo ma hamzatul wasuli al-sama'i yasa ya ce sumi din isin ko isti isti ɗin shi ne sunan dubura hamzan da ya fito shi hamzatul musulmi ibini haka nan ibin haka ibu nomin nemimun shi ma ma'anansa ma'ana ne na a shi ma ma'ana ne na ibin memun ɗin ne aka yi ziyadarsa sumi ya ce an ji hamzatul wasali a gun larabawa suna wasalin hamzan da ya fito a cikin waɗannan sunaye ai wa sumi'a ismin wastin wabnin wabnunin sai ya cire huruful atafkin anan an ji sama'an wayannan sunaye ism ism ibn ibn amma yadda su zamanto sama hamzatul wasl sama'an waslaini wa mur'in hakanan islaini da imri'in na mutum wa ta'anisin da ta'anisin wayannan abubuwa waɗanda suke da ta'anisi ibn ana cewa ibnatu haka ibu ibnu min ibnatu isnaini isnataini imri'in kuma imra'atun to wayannan ka hada su tare da ta'anisi zaka ga kana da kana da kusan hamzatul wasli da yawa wamnunu hamzu al hakanan hamzatul wasli ne hamzan kalimata aimunu wanda ake amfani da shi wajen rantsuwa suna cewa waimunu ko waimu bugoyi ne hamzu al haka na hamza na al na tare a kowanne suna ya fito a rajulu war rajulu lil rajuli al kalbu wal kalbu lil kalbi kaza wa yubdalu wa yubdalu hamzatu al din yace za a canja shi maddan za a canja shi da mutuwar maddi fi istifhami lokacin da ya zo har ya haɗu da hamzatul istifhami na tambaya aw yusahalu ko kuma a sauƙaƙa shi kamar yadda yake ake karantawa a Qur'ani a Allahu sai ka ce Allahu Allahu a azzakaraini sai ka ce a azzakaraini ko ka ce Allahu ko ka ce a azzakaraini kowanne daga cikin sai na zuwa akan kenan ya kawo maka hamzatul wasli waɗanda suke sama'i su goma hamza na isim da hamza na istu ma'anarsa dubura da ibin da ibnumin wanda kowannen su mu'annas ɗinsa ibnat ibnat ibnatu sannan hamza na islani da mu'annas ɗinsa isnatani da hamza na imri'un da mu'annasinsa imra'atun da kuma hamza na aimun da kuma hamza na abin wa'annan su goma ne hamza sama'i al-ibdal abinda ake nufi na ibdali shine canja wani harafi da wani harafi galibi idan sun ce ibdal harafin da aka canja da wani harafi din ba harful illa ba ne in a huruful illa ne aka yi wannan canjin suna cewa kalbu a haruful ibdali hada'atu mubiya ya ce harufa na ibdal su ne harufan da suka zo a cikin waɗannan jumla wanda harufa ne guda tara misali hadatu ha'un dallun hamza ta'un ha'un dallun hamza ta'un wannan su hudu kenan sai mu fiya mimun wawun ta'un yawun alif wannan kuma su biyar sun zamanto su tara kenan kowannen su ana canja shi da wani harafi abinda suke nufi da wannan shine da zaran bidali ya shiga kalma to zaka ga cewa harafin da bidalin ya shiga to baya wuce waɗannan harufa guda tara wasu suna cire alif din a ciki saboda idan imdali ya shiga alif ko waw ko ya hurufu illa shi wannan cewa suke kalbu to idan ka cire alif din za su zamanto su takwas wasu kuma suna cire alif da yawun din saboda alif da yawun haka da waw hurufu illa su kalbu ne ake cewa ba ba a cewa ibtal amma duka wafi'i ne ana ibtalakin kowanne ga dan uwansa shi ne ya fara bayani waɗannan harufa kamar yadda wajen hurufin ziyada duk dalla-dalla ya kawo ma bayanin ana ƙara kaza gun kaza na ƙara kaza gun kaza shi ne shi fa abdilil hamzata min wawun waya akhira Isra'il sun zida yace ka canja hamza min wawin waya daga waw da ya ma'ana waw da ya ko wannan su kamar yadda shi ya zamanto hamza akhira zida akhira Isra'il ko akhira Isra'il zida yayin da hamza din ya zo ƙarshen alif bayan alif a ƙarshe wanda kuma alif ɗin alif ɗin za'ida ne duk lokacin da ka ga hamza ta zo bayan alif hamzan a ƙarshe ta zo bayan alif alif tun kuma za'ida ne to hamzan wannan asali ne ba hamzan za'ida alif tun ne za'ida hamzan asali ne kamar yadda muka karanta a baya za ka ce du'a du'a un wannan du'a un din na hamzan nan wau ne hamzan ta zo a ƙarshen kalima hamzar kuma ta zo bayan alif za'ida haka yin kace bina'un wannan hamza din ya ce ta zo ƙarshe ta zo bayan alif za'ida shine ma'ana akhira akhira nisra a cikin zida wa fi fa'il ma'u illa aynan zaktufi haka nan kuma a fa'ilin abinda fi'ilin da aka mishi ta'alili ilali da ainu ma'ana ainun din wannan fi'ilin harful illa ne to wannan fi'ilin idan aka mayar da shi ala wazni fa'il to waw da hamza waw da waw da ya za su juye su zaman to hamza misali in ka ce qala ba'a asalin qala qawala asalin ba'a baya'a to wannan wautin na kawala da yadin na baya in ka mayar da su ala wazni fa'il ko wannan su zai zamanto hamza zaka ce qa'ilun ba'i'un asalin su qawilun bayi'un daya shi yasa yake wa fi fa'ili ma'u illa ainan zaktu fi wannan hilali ko ibdalin da aka yi bayaninsa a baya a mayar da wau ko ya su zama hamza to a lokacin da aka mayar da duk wani filin da aka mishi hilali da ainun ainun dinsa harafinsa na biyu ya zama to harfi illa wau ko ya to wannan wau din da ya din za su juye su zama to hamza a wazanin fa'id والمد زيد ثالثا في الواحد حمزا يرى في مثل كالقلائد anan da yace wal maddu yana daukan alif yana daukan ru yana daukan ya yana nufin harfin maddi kowanne daga cikin su uku nan zida idan aka ya zamanto za'ida salisan ya zamanto za'ida ya zamanto shine harafi na uku za'ida harafi na uku fil wahidi a mufradi kaman kala kalada kalada cin kalada mufradi ne to alif din ya zo shi ne harafi na uku idan kamar yadda shi jami'i shi yasa ya ce hamzan yura fi misali kal kala'idi za a ga ya juye wannan alif din ya juye hamza a cikin misali kamar alkala'id mufradinsa kalada in ka ce kala'id wannan hamza din nan mai kasara na jam'i to ita ce alif din da ta zo bayan damun a kalada kuma ta zo za'ida ta zo harafi na uku shine kuyudin zida salisan sannan kuma fil wahidi fil mufradi alif din ya kasance harfin maddi ne za'id kasance a mufradi ne yazo ya kasance ya zo kuma a na uku haka na misalin wau kaman ajuz zaka ce ajais ajais wannan hamza mai kasaran nan to ita ce wau din ajuz hakanan ya in ka ce sahifatun sahifatun ka ce saha'ifu wannan hamza mai kasar ita ce yaɗin mufradin sahifa haka idan ka ce sahab alifin nan ka ce saha'ifu hamzan nan mai kasara ita ce alifin sahab hakanan yasa ya ce walmatu din don ya ɗauki alif da wau da yawon ɗin gaba ɗaya كذاك ثاني ليل اكتنف مدفع مفائل كجمع ليها كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفائل كجمع نيفا هكذا ya na biyu wanda na biyu cikin ya guda biyu wanda kowannensu harfuli ne yana nufin ya guda biyu ne a jere to ya ɗin na ya na biyu ɗin to shi ma zai juye ya zamanto hamza ikta na famar da mafa'ili sun sa harfin maddi na mafa'il din tsakiya haka ce iktinafi shine ɗaya yaɗin a nan gefen ɗayan a wannan gefen to yaɗin da ta zo bayan alif ɗin to ita ce wanda za mu yadda ita hamza ka jam'i nayfa misali a samu wani mutum sunansa nayif to akwai ire-iren su da yawa masu suna nayif sai a ce nayaif na ya yi in ka ce na yi yawon guda biyu mai shattan nan yawon din da mai shatta wanda tana daukan yawon guda biyu to shi yake nufi da layyinai ne din sani din yana nufin a ya guda biyu in ka ce na yi na yi ya ta farkon tana da sukun ta biyun tana da kasara to wacce take da kasara ita ce in ka mayar da mufradin jam'i wacce take da kasarar za ta juye ta zamanto hamza kuma za ta dawo bayan alif din wazanin mafa'il din zai zamanto tsakanin wannan hamza ta biyun wacce aka mayar da ita tsakanin wannan yadin ta biyun wacce aka mayar ta hamza da yadin ta farkon alif ya shiga tsakaninsu shi yake nufi da ikta na fadin wanda alif din iktanafa alif tasniya ne wannan ya guda biyu ne za su fito a bayan harfin majji na mafa'il ɗaya ya zo kafin alif din ɗaya ya zo bayan alif din wanda ya zo bayan alif din to wannan shi za mu yadda shi shi za mu yadda shi ya zama to hamza asalinsa na ya yi fu na ya yi fu ta hamza haka sai misali za ka yi jami'insa mafa'il za ka ce saya'idun saya'idun saya'idun ce saya saya'idun amma irin su tawawis wannan ba zai yiwu kai musu saboda ba su cika waɗannan sharuta waɗanda muke magana a kansu ba amma awwal al'awwal awwa awwal za ka ga waune guda ɗaya mai shatta in kai jam'in sala wazni mafa'il sai ka ce awa'il asalinsa awawil da wau to alif din mafa'il din sai ta raba tsakanin waw na farkon da waw na biyun waw na biyun a mufradi awwal ita ce a jam'in mafa'ila din haka mai da ita hamza kenan irin wannan jam'i yana zuwa waw biyu yana zuwa ya biyu saboda har yanzu yana ma magana ne wuraren da ake mayar da waw da ya dukansu zuwa hamza in ka ce awwal awa'il asalinsa awawil haka nan idan ka ce sayyid saya'id asalinsa sayayid sayayid hau ko kuma idan ka duba asalin sayyidin yana sada ya sudu ne za ka iya cewa asalinsa sayawid ne wawi ne Thank you.